أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فالحمد لله za mu ci gaba daga inda muka tsaya karatun wato littafin littafin ashmawi wanda muna zango na uku kenan insha Allah za mu tashi babu mandubati salati babin da zai bayani game da mustahabbai na sallah ma'ana abubuwan da ake nema ake so mutum ya afkar da su na salloli kafin ya shiga sallar farilla saboda shi mai sallah kamar yadda hadisi ya tabbatar almusalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana gani ne da ubangijinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato saboda haka kaga ya kamata ya tattali ya shirya zuciyar shi ta wanku ta samu haske da waɗannan nafiloli da zai yi kafin ya je ga sallar farilla wadda ita ce mafi ƙarfi kuma ita ce wajibi wa yustahabbu malam yace wa yustahabbu lil mukallafi an so ga mukallafi wanda an yi bayanin shi tun a karatun mu na ahlari waye mukallafi to an so ga mukallafi an ya tanaffala yayi nafila qabla zuhuri kafin sallar azhar wa ba'daha hakanan bayan sallar azhar ma yayi kafin sallar azhar ana son yayi raka'a hudu a takeice bayan sallar azhar yayi biyu kafin la'asar wa qabla al'asr da kuma kafin la'asar shi ma kafin la'asar ana son mutum yayi sallar raka'a hudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa rahimallahu ru'an salla arba'an qabla al'asr wato Allah Ubangiji ya ji kan mutumin da ya yi sallah raka'a hudu kafin la'asar. Wa ba'dal magribi sannan an so mutum bayan sallar magriba ma ya yi sallar nafila. Wa yastahabbu ziyadatu an so yin ƙari fil nafi cikin yin nafila ba'dal magribi bayan sallar magriba. wannan abin da aka so kenan wa haza wannan abubuwan da aka faɗa kulluhu dukkan su dukkan shiga baki ɗaya laisa bi wajibin ba wajibi bane amma kuma abu ne na falala wanda yana da kyan gaske mutum yayi wa inna ma huwa iyaka shi wannan ala tariqil istihbabi afsa hanyar mustahabbanci ne aka so mutum yayi hakan wa kadhalika hakanan yustahabbu ad-duha an so sallar duha sallar hantsi kenan wadda ita ma sayyidina aliyu yana yin raka'a shida an kuma samu wasu ruwayoyin da suke cewa a iya yin takwas watarawihu da kuma sallar tarawihi wadda aka fi karfafa ta a lokacin a lokacin watan ramadana amma ita tarawihi ko da yaushe ne dukkan shekarar ne ga baki ɗaya kullum kullum ce amma dai an hiba ta ƙarfi ne a lokacin Ramadana. Wata hiyyatul masjidi da kuma wato tahiyyatul masjid kamar ka ce gaisuwar masallaci wanda dai in mutum zai shiga masallaci ya shiga masallaci lokacin da sallar nafila ta halatta to zai yi raka'a biyu kamar yadda manzo Allah yake yi. Wa shaf'u da sallar shafa'i wa aqalluhu mafi karancin shafa'i shine raka'atani raka'a biyu wal watru sai kuma sallar witri rak'atun raka'a ɗaya ce ba'dahu bayan shi shafa'i din wa huwa sunnatun mu'akkadatun shi sunna ce wadda take mai ƙarfi abin ƙarfafawa wal qira'atu fi shaf'i wal watri dahran karatu da ake a sallar shafa'i da watri to ana yi ne zaharan a bayyane wa yaqra'u fi shaf'i في الركعة الأولى ويقرأ متنزي كراتو في الشفع أتل الشفعي في الركعة الأولى ركع فرقو بأم القرآن دا أم القرآن إتسي فاتحة وسبح اسم ربك الأعلى da kuma sabbihi isma rabbikal a'la wa fi thaniyati a raka'a ta biyu bi ummil qur'an mutum zai karanta fatiha wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa til watri a kuma sallar witri mutum zai yi karatu bi ummil qur'an da fatiha wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini da kuma falaki da nasi wa rak'atal fajri wato raka'atal fajri raka'a ji da ake yi bayan hudowa alfijir min ar-ragha'ili tana daga raga'i wato sallolin da ake kwadayi ayi wa qila aka ce kuma min sunani tana daga cikin sunan irin su sallar idi karama da babba irin su sallar roƙon ruwa irin su sallar kisfewar rana da sauransu aka ce tana daga cikin su wa yaqra'u fihima mutum zai yi karatu a cikin raka'o'in nan guda biyu na raka'atul fajr bi ummil qur'an da fatiha faqat kadai wallahu alam Allah shine mafi sani to wannan kuma zan yi amfani da wannan dama in ƙara jan hankalin mutane lallai sallan nafila abu ce mai amfanin gaske kuma abubuwa ne da aka ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ko a lahira idan wato aka samu ‘yan tasgaro na wasu abubuwa na sallar farilla to akan ɗibi na filfili ne wato a cika maka da su kuma kamar yadda shehu ɗan fodiyo Allah ya tsara mashi yadda ya yi littafi da ake da ya sanya ma littafin suna umdatul ubbadi wato a wannan littafin in kai amfani da shi za ka ga na filfili muhimman gaske ko da yake kowace nafila muhimmiya ce amma dai ya kawo su al'akalli abin da shehu ɗan fodiyo ya ce a matsayinka na musulmi ya kamata a ce a kulli yaumin tsakanin wato awa 24 ɗin nan ya zamto an samu sallah a gurinka tsakanin farilla da nafila an samu raka'a hamsin in ka lissafa za da haka ya kawo yanayin yadda sayyidina aliyu yake yin su wato sun kai za ga na filfilin su sun kai in ka haɗa su ga baki ɗaya tun daga raka'atul fajri da sallar wadha da ta kafin azhar da ta bayan azhar da ta kafin la'asar da ta bayan magriba da shafa'i da witri da kuma raka'a sha uku da za ka yi a cikin dare to za ka ga sun kama talatin da uku su kuma na farillar za ka ga sun kama goma sha bakwai kenan to Allah ubangiji ya yi mana agaji sai babu mufsidati salati babun abubuwan da ke bata sallah wa tafsudu salatu bidhahiki sallah tana bati bidhahiki da kalkata dariya amdan aw sahwan da gangan mutun yayi koko da mantuwa mutun yayi in dai ka kalkace da dariya a cikin sallah to sallan nan ta baci abinda ya rage maka alwala ita ce dai bata warware ba wa bisujudi sahwi sannan tana ɓaci da sujadar rabkanuwa lilfadilati ga ga mustahabbi idan ka ban mustahabbi kamar irin su alqunut ko rabbana wa lakal hamdu sai kuma wai ka tashi kai kai tunda kaga kamar ragi kai sai kai sallah kai kai sujadar rabkanuwa to sallar ta bata ta gabaki daya musamman in qabli kai wa bi ta'ammudi ziyadati rak'atin sannan sallah tana ɓaci da ganganta ƙara raka'a ɗaya a cikinta, au sajdatin ko ƙara sujada ɗaya, au nahwi zalika ko makamancin wannan, fi salati a cikin sallah, domin kai domin shi rukuni iri biyu ne a cikin sallah, akwai ar-rukunul fi'ili, akwai kuma ar-rukunul qawli. Ar-rukunul fi'ili shine kamar ruku'i, kamar sujada, da sauransu wato shi kuma an rukuni da kauli kamar irin su fatiha to in dai an rukuni da fi'ili ne ka ƙara shi da gangan to ka sani sallar ka kawai kai tsaye ta ɓaci amma in an rukuni da kauli ne wannan wato ba ta ɓaci ba kai tsaye haka malamai suka rubuta wabil akali sallah tana ɓaci wato saboda cin wa shurbi da sha a cikin sallah ka ci abinci ko ka sha abin sha sallar ka ta ɓaci wabil kalami amdan sannan tana ɓaci da zance da gangan da gangan ka yi magana illa li islahi salati sai dai in saboda gyaran sallah ne wannan an yadda sallar ka ta rikice kai limami ka iya tambaya me ya faru a ciki ko kuma abin da wane ya faɗa ya ce min kaza abin da ya faɗa gaskiya ne to wannan ba laihi in ta gyaran sallah ce amma fatabbulu bi kafirihi ko shi zancen na gyaran sallah sallah fatabbulu takan ɓaci bi kafirihi da yawaita shi shi ma in ce ce ku sanya yawa a ciki to shi ma sallah ya taɓa shi duna yasirihi amma banda ɗan kaɗan ɗinsa wa bin nafhi amdan sallah tana ɓaci saboda huri da gangan ka hura ka hure ko kura ce ko wani abu da gangan kai wannan sallah ta ɓaci wabil hadasi sannan sallah tana ɓaci saboda hadasi idan mutum yana cikin sallah sai hadasi wato ya riji ko ko bawali ya kubce mashi to shi sallar shi ta ɓaci to amma idan yana jagorancin mutane ne ma'ana limanci yake yi to sallar shi ke kaɗai ta ɓaci sallolin sauran ba ta ɓaci ba kawai idan dai hadasin na zuwa mashi ya yanke to shi tashi ce kaɗai ta bace amma idan bacin hadasin ya zo mashi sai kuma misali ya ƙara musar a ɗaya tare da cewa ya san alwala shi ta warware to su ma ta su sallar ta ɓaci haka malamai suka ce shi ne wabil hadasi saboda haka idan ya idan ya sa musu wani ya cika musu sallah shi kenan in kuma bai sa musu wani wani ba su za su iya gabatar da wani ya cika musu sallar su in ba su yi hakan ba kuma kowa yana iya ƙara su tashi kaɗai lokacin da taliman ta warware wa zikril fa'itati da kuma tuna kubtacciyar sallah mutum yana cikin sallah la'asar sai tuna ashe bai yi azhar ba to shi ya sani wannan la'asar din da yake ta baci ya yanke ta sai azhar din sannan sai ya canza la'asar din wa bil qai'i sallah tana da tana baci saboda ganganta amai wato saboda yin amai in ta'ammadahu idan mutum ya ganganta shi وبزيادة أربع ركعات sannan tana ɓaci da ƙara raka'a hudu sahwan da mantuwa tun ruba'iyya a sallar da take da raka'a hudu kamar azar da la'asar da isha'i sai kai su raka'a takwas takwas ko da mantuwa ne sallar ta ɓaci wa thulathiyya da kuma ƙara raka'a hudun nan ko uku ga sallar da take ne raka'a uku wato sallar magriba kenan وبزيادة ركعتين sannan sallah tana ɓaci saboda ƙara raka'a biyu tistuna'iyya a sallar da take da raka'a biyu kamar sallar asuba kenan wa bi sujudil masbuqi ma'a al-imami lis-sahwi qabliyan aw ba'diyan in lam yudrik ma'ahu rak'atan sannan sallah tana ɓaci saboda sujadar masbuqi wanda aka riga sallah kenan ma'al imani wato saboda sujada shi tare da liman lissahawi wato sujadar da aka yi ta saboda rakkanwa qabliyan aw ba'diyan sujadar nan ta qabli ce ko ba'di in lam yudrik ma'ahu rak'atan in dai bai riski ko da raka'a ɗaya tare da liman din ba to sallar shi ta ɓaci kawai mutum ya zo ya samu zaman tahiyar ƙarshe shi ashe liman wato sujada ba ji ta kama shi ko sujada kabli ta kama shi maimakon kawai zai yi sujada shi kuma kai kuma da kake masbuki baka samu raka'a ko ɗaya ba zaman tahiyar karshe ka samu ka bi shi to ka sani sallar ka ta baci wa bi tarki sujudil qabliyi in kana an naqasu fala fi sunani wa qala sannan tana baci da barin sujada qabli in dai ta kasance ita sujada kabli din za a yi ta ne an naqasu salati sunani saboda tauye sunnoni da suka kai kwara uku wa bala kuma har lokaci ya tsawo to ka sani sallar ka ta baci kamar a ce mutum ya bar kabbara biyu misali ya bar sami Allahu liman halilahu kaga sunnoni kwara uku kenan ko kuma ka ce ya bar ayuwa dan karatun sura sannan ya bar ita kanta surai sannan kuma ya manta kabbara ɗaya kaga sunnoni kwara uku sun haɗu to ai kaga zai yi sujada qabli ko to idan mutum bai yi sujada qablin ba ya sallame ya mance kenan ya bai yi sujada qablin ba ya mance tashi ya tahiya shi lokaci ya tsawo to sallar ta ba sai ya canza ta wallahu a'lam Allah shine mafi sani babu sujudi sahwi babun sujadar rabkanwa wa sujudu sahwi sujadar rabkanwa sajdatani sajada ce guda biyu qabla salamihi kafin sallamewar mutum inna qasa sunnatan muakkadata in dai mutum ya tauye ya rage sunna wadda take mai ƙarfi to sujada kafin sallama zai ya tashahhadu lahuma wannan sujadin zai musu wata tahiya wa yusallimu minhuma sai ya sallame daga gare su wa in zada idan ko mutum ƙari yayi a cikin sallarsa sajada ba'da salamihi mutum yayi sujada bayan sallamewarsa wa in naqasa wa zada idan mutum yayi rage kuma yayi ƙari sajada qabla salamihi yayi sujada kafin sallamewarsa li'annahu domin shi ko domin yadda al'amarin yake yukallibu zaniban naqasi ala zanibin siyada mutum zai rinjayar da ɓangaren ragi ne akan ɓangaren ƙari wasahi shi ko mai mantuwa a cikin sallah ko mai rafkanuwa fi salatihi cikin sallarsa ala salasati aqsami wato yana yin mantuwan ne akan kashi uku wato yana wannan rafkanuwa ne akan wato wato kashi uku kamar a ce rafkanuwar shi ta kasu kaso uku taratan wani lokacin ya su an naqasu fardin wani lokacin yakan yi mantuwa game da tauye farilla min fara'idi salatihi daga farillan sallarsa kamar a ce ya manta ruku'i ko ya manta sujada ko ya manta raka'a to irin wannan falayi zubaru ba a gyara wannan bisujudi sahwi da sujudar rakkanwa a sai ka manta ruku'i ko ka manta sujada ko ka manta raka'a guda a'a sujudar rakkanwa ba za ta gyara wannan ba wala budda ba makawa min al-ityan bihi daga zuwa da wannan farilla sai ka kawo ta ne to sai kai gyara a inda ya kamata wa in lam yazkur zalika idan mutum bai tuna haka ba kuma ya bar farilla daga cikin farillai rukun wato farlai na sallah hatta sallama har dai mutum ya sallame wa qala kuma lokaci ya tsawo batsalat salatuhu ya sani sallarsa ta baci wa yabtadi'uha sai ya canza ta ya sako ta wa taratan wani lokacin kuma ya su an fadilatin mutum yakan yi mantuwa game da barin mustahabbi min fadaili salatihi daga mustahabban sallarsa kal qunuti kamar irin su al qunuti وربنا ولك الحمد لكم ربنا ولك الحمد أو تقدير أو تقديرة واحدة كوكو متن يبكبر داع وشبه ذلك دمك من تنونا فلا سجود عليه باب سجد أغريه أغريش في شيء من ذلك تكن وانا أبدا تكن ودنا wa ta sadara li shay'in min zalika kai duk lokacin da ya sujada ga wani abu na waɗannan abu da aka lissafo qawla salami in dai sujada da ya kafin sallama yayi ta babarat salatu sallarsa ta baci in ko bayan sallama ne sallar shi bata baci ba domin ai he da ya fita daga sallar sannan yayi wannan ba komai wa yabtaji'uha sai canzo ita sallar tashi ya sako ta wa taratan wani lokacin kuma shine kashi na uku din yasku an sunnatin mutum yakan yi mantuwa game da wata sunna min sunani salatihi daga sunnonin sallarsa ka surati kaman karatun sura ma'a ummil qur'ani wacce ake karanta ta din nan tare da fatiha to ita surai aw takbirataini ko kuma kabbarori guda biyu wanda ba kabbara harama ba awi tashahhudaini ko ko tahiya guda biyu karatun tahiya kenan awi julusi lahuma ko kuma yana iya mance zama dan yin tahiya din kuma ashbaha zalika da makamancin wannan to to wannan fa yasjudu lizalika to mutum zai yi sujada saboda wannan idan mutum ya manci bai karanta sura ba ko ya manta kabbarori guda biyu ko ya manta karatuttukan tahiya ko ya manta zaman tahiya da makamancin abin da dai an ambace shi a matsayin sunna ne masu ƙarfi to fa yasjudu lizalika mutum zai yi sujada saboda wannan kaga mutum duka waɗannan abubuwan ai ragi ne ko sai mutum ya sujada qabla qabla salami qabla salami kenan kafin sallame shi wala yafutu sujudul ba'di bin nisyani sujada ba'di ba ta kubcewa saboda mantuwa mutum yayi zai wato yayi sallah amma sujada ba'di ta kama sa a cikin sallar to kuma ya mance bai yi ta ba ya sallame ta shi ya tahiya shi to bata kubce ba ko yanzu ya tuno in yana da alwala ya samu guri mai tsarki ya gabatar da wannan sujada ya zaman tahiyya ya sallame in bai da alwala kuma zai yi alwala domin su ma suna da sharadin yin alwala wa yasjuduhu mutum zai sajadanci wannan sujada walau zakarahu ko da ya tuna ta ba'da shaharin bayan wata guda min salatihi daga yin daga sallar tashi kawai he ولو قدم ولو قدم السجود البعدية da mutum zai gabatar da sujada ba'adi ma'ana sujada ce bayan sallama zai yi ta sai yi ta a matsayin kafin sallama aw akhara sujud al-qabliyya ko mutum ya jinkirtar da sujada qabli sujada qabli ce mutum zai yi sai kuma ya bari he da ya sallame sannan ya yi ta ajza'ahu hakan diya isan masa ajza'ahu zalika hakan ya isan masa wala tabtulu salatuhu sallasa bata baci ba alal mashhuri amsa shahararren zance wa man lam yadri wanda bai sani ba ma wa lam yadri ma salla wa man lam yadri ma salla wanda bai san abin da ya sallata ba a salatan cewa raka'a uku ce ya sallata a wisnatayn ko raka'a bi ya sallata fa innahu yabni alal aqall to shi wannan zai yi gini ne alal aƙalli amsa abin da yake mafi ƙaranci idan ya ji cewa anya haka a uku ce ne ko biyu ne to ya batta a matsayin biye in ya je kuma yana yana kokantawa cewa raka a uku ne ko hudu hudu ne ko uku to ya batta a matsayin uku waya ci bi ma shakka fihi sai mutum ya zo da abin da ya kokanto a cikinsa waya su ba da salamihi ya yi jada bayan sallamewarsa wallahu alam Allah shine mafi sani sai babun fil imamati babun da zai bayani cikin maganar limanci wa min shurutil imami yana daga sharuɗan liman an yakuna zakara ya zamto namiji ba mata ba musliman ya zamto musulmi ba kafiri ba aqilan ya zamto mai hankali ba mahaukaci ba baligan ya zamto baligi ba yaro ba aliman bima la tasihhu salatu illa bihi masani da abin da sallah ba ta ingantuwa sai da wannan abin min qira'atin wa fiqhin na daga karatu wa fiqhin da kuma fahimta ta addini wato kaga ya zanto ba zahiri ba kenan ko shine aliman bima la tasihhu salatu illa bihi min qira'atin wa fiqh na karatu wato na karatu da kuma fiqh aka ce bangaren karatu shine karatu wato abinda zai isan masa ya iya limanci shine alal aqalli a samu ya haddace suratu fatihatul kitabi kuma hadda mai kyau ya kyautata ta ya zamto babu ɓanna a cikinta. Wannan shi ne mafi ƙarancin abin da mutum zai iya samu a ce ya iya yin limanci a ɓangaren ƙira'a. Abin da ya shafi kuma fiƙihu, to shi ne mafi ƙaranci a ce ya san hukunce-hukuncen shari'a waɗanda suka rataye da sallah. Ba ana ne, ba wai ya san komai bana na ɓangaren fikihu a'a ya san hukunce-hukuncen shari'a waɗanda suka rataye da sallah to wannan shine min qira'atin wa fiqhin fa in qita dai ta bi imanin idan kai koyi da wani limami ثم تبين لك sannan ya bayyana a gare ka annahu kafirun cewa wannan limami ba musulmi bane kafiri ne aw imra'atun ko ya bayyana gare ka wannan limami da kabi ashe mata ce ba namiji bane aw khunsa mushkilun ko kuma ya bayyana gare ka cewa wannan limami da kabi ai khunsa mushkil ne wato mata maza amma khunsa mushkil domin kala uku ne akwai khunsa mu'annas akwai khunsa muzakkar akwai khunsa mushkil wanda shi an gaza gane inda ya fi rinjaye to in ka bi shi sallah ba ta yi ba wato au majnunu ko kuma ya bayyana gare ka wannan limani da ka bi ashe mahaukaci ne au fasikun bizari hake ko ko ya bayyana gare ka wannan limami fasiki ne da gaba ma'ana yana fasikanci da gaba aw sadiyun ko ko karamin yaro ne lam yablughi luluma bai isa mafarki ba aw muhdithun ko ko ya bayyana gare ka mai hadasi ne bai da alwala ma ta ammadal hadatha kuma ya ganganta hadasi da ganganye to in ka in aka samu ɗaya daga cikin wannan batsalat salatuka sallaka ta baci wa wajabat alayka al-i'adatu sakewa ta wajaba a gare ka wa yastahabbu salamatul a'dha'i an so lafiyar gabbai lil imani ga limani ya zamto gabban shi lafiya lau wa tukrahu imamatul a'dha'i an karhanta limancin mai yankakkiyar gaba wala ashalli da kuma mai wato shanyayyau gaba a ce wata gaba daga cikin gabobin shi sun shanye wa sahibi salati da ma'abocin salsal bauli ko salsal ka'idi ko salsal rihi wato dai mutum wato mutum yana ko da yaushe rihi bai tsinke mai ko kuma bawali bai tsinke mashi to shi ma wannan duk karahiya ne a bi shi wa man bihi quruhun da kuma wanda tattare da shi akwai raunuka a jikin shi akwai raunuka to duk an karhanta limancin waɗannan lissahihi su yi wa mai lafiya limanci mai yankakken gaba ko mai shanyayyen gaba ko mai sarsalbauli ko mai raunuka a ce su yi limanci ga wanda yake lafiyayye shi bai da waɗannan matsalolin to karahiya ne amma za su iya mai yankakken gaba ba karahiya ba ne ya ja limanci ga duk masu yankakkun gaɓoɓi ko ya zalimanci ga masu shanyayyen wasu gaɓoɓi ko mai sarsalbauli ya za duk masu irin wannan larura shi wannan ba karhanci a nan gurin amma inda karhancin yake shine su yi wa wanda yake lafiyar shilau su yi mashi limanci wa imamatu man yukrahu an karhanta da kuma limancin wanda ake ƙi limancin wanda ba a so ake ƙin shi to shi ma wannan limancin shi karahiya ce amma dai malamai sun ce wato kin ya zanto wanda rayuka ba sa son shi saboda wani abin da ya rataya da addini akwai wani abin kyama da yake da shi wanda ma'abota addini su kuma saboda haka ne suka ji ba sa son shi to in wannan ne sai a sai zanto an karhanta din ya zamto ba duniya ba ce kawai hakanan ƙi ne na son zuciya. Wai kurahu, sannan an karanta limanci lil hasi ga wanda yake dandakakke wanda bai da maraina kenan, wal aqlafu wal aqlafi da kuma wanda yake mai loba wanda ba a yi makaciya ba. Ana cewa aqlafu ana cewa aqlat wato aqlati aqlafu ko aglafu shine wal amma nan gurin tunda azal lil khasi wal aqlati wato ga wanda yake bai da maraina wal aqlati da kuma lil roba wal mabuni da ne siririyan murya wa majhulil hali da kuma abin jahil tawaha abin wanda aka jahilci halin da yake ba a san daga inda yake ba a san yadda yake ba aka kawai a sa shi limanci babu wani sani akan shi to wannan shi ma karahiya ne wa waladiz zina da kuma ɗan zina wanda yake ba bai da uba na aure wal abdi da kuma bawa fil faridati a cikin sallar farilla amma shi bawa inda karhancin yake shine wato an karhanta yayi limanci a cikin sallar farilla shi ma ba wai ya zo kawai yayi limanci su ɗaya ba haka ko su biyu a abinda aka karhanta an ya kuna imaman ratiba ya zamo liman ratibi ko da yaushe a ce shi zai rinka sallar farilla nan aka karhanta mashi bi khilafin nafila ta sabanin nafila fa innaha domin ita sallar nafila la tukrahu bi wahidin minhum ba karhanta limancin ta ba ga ɗaya daga cikin waɗannan kowanne zai iya ya limancin nafila ko tahajjud ko tarawihi da sauransu wata juzu imamatul a'ma limancin makaho ya halatta kai tsaye wal mukhalifi fil furu'i da kuma wanda ya saba a cikin mazhaba limancin ɗan shafi'iyya ga ga malikawa ko limancin ɗan malikiya ga hambalawa duka ya halatta wal'innini da kuma mai ɗan ƙaramin gaba wanda yake wato gaban shi bai da girma shi ma halak ne ya limanci wal muzazzam da kuma kuturi kuturu shi ma ya halatta ya limanci illa an yashtadda zubamu sai dai in kuturta tasa ta tsananta wa yadurra biman khalfahu ya zanto yana cutar da wanda ke bayansa da wannan yanayin ciwo nashi na kuturta nan in haka ne fa yulha anhum sai a nisantar da shi ga mutane ba za a bar shi ma cikin mutane ya rinka cutar da su ba ballantana ma ya musu limanci wa yajuzu ulul ma'mumi ala imamihi wato daukakar mamu ya halatta akan limamin sa mamu ya zamto ya hau kan tudu liman kuma na ƙasa ya halatta walau bi saqihin ko da da rufi ne ko ya kai bene shi a ce mamu yana can kan bene shi kuma liman yana nan ƙasa ya halatta wala yajuzu lil imami al-ulu ala ma'mumihi amma ɗaukaka ga limami akan mamu shi wannan bata halatta ba illa bishai'il yasiri illa bishai'il yasiri sai dai da dan abun da yake dan kadan kamar ya zanto ka shibri kamar dani guda wannan ba ne wala wi da makamancin dani guda din amma duk da haka wa in qasada al imam aw al ma'mum bi uluwihi al kibra babarat salatu idan liman ko da aka ce wato ya iya ɗan hawa tudu daidai da wato ɗani guda? Wayin ƙasar al'imamu idan liman ya yi nufi, awil ma'amumu ko shi mamu ya yi nufi bi uluwuhi da ɗaukakan nan da tudun nan da ya yi, ya yi nufin mai alkibra, ya yi nufin girman kai, baɓarar salatuhu sallarsa ta ɓaci. Ma'ana kowanne daga cikinsu damar da aka bashi idan ya amfani da ita kuma girman kai ya same shi saboda haka yake ganin shi wani ne. to sallar shi ta ɓaci kana gaban Allah a ce kuma girman kai ya zo maka ai sallar ka ta ɓaci wa min shuruɗil ma'mumi yana daga sharuɗan mamu an yanwi al iqtida bi imani yaniyar koyi da limanin sa wala yushtaratu fi haqqil imami an yanwi al imamata amma ba a sharɗanta cikin haƙƙin liman ba yayi niyyar limanci illa fi arba'i masaila sai dai cikin wato mas'aloli kwara hudu fi salatul jumu'a a sallar juma'a liman idan zai sai yayi niyyar liman wa mutane wa salatul jam'i da sallar hadawa shi ma misali inda take kama a hada azhar da lasar ko inda take kama a hada magriba da isha'i to shi ma nan sai liman yayi niyyar wannan limanci وصلاة الخوف لكم صلى الصورو لما لمن سيني الإيمان وصلاة الاستخلاف دسلر مي مي ميوا إلى لمن كو الولا شتاور وليكو مكمن سنهتا ذا أسا وني يتلغ بدا صلى واتو شيما ونن لمن دا أكسا لابد ونن نية توي ومتاني لمن wannan su ne matsaloli kwara hudu amma an samu wani malamin ko wasu malaman sun ƙara ta biyar akai وزاد بعضهم ساشم ما لبي ياي قاري مي قارا fadlal jama'ati falalar jami'i alal khilafi fi zalika abusa sabani cikin haka ma'ana san an ce illa fi arba'i masaila sai dai cikin matsaloli kwara hudu to nan wazala ba'dhum sashin malamai ya ƙara wato cewa sallar jam'i wannan ta yau da kullun da ake azhar la'asar magriba isha'i asuba wani malami ya ce wannan shi ma liman da in zai yi su yayi wa mutane yayi niyyar limanci wa mutane to shi ma wannan yana ciki illa dai ne sai dai waɗancan guda hudun su an kawo su ne matsalolin a matsayin idan da limamin ɗaya daga cikinsu limamin juma'a ko limamin da zai haɗa sallah ko limamin sallar tsoro ko sallar mayewa idan da zai yin niyyar to ana ganin sallar ba ma ta inganta ba kenan in bai yi niyyar hakan ba shi sharaɗi ne kamar na inganci to amma na wannan fadlar jama'ati din shi abin da ake nufi wato idan limani idan liman ya yi niyyar niyyar niyyar limancin to za a samu falalar jami'i idan kuma bai niyyar limancin ba ana ganin ba za a samu falalar jami'in ba a bisa saɓani daga malamai shine alal khilafi fi zalika a bisa saɓani cikin hakan na malamai wa yastabu taqdimu sulqani to a wajen limanci an so a gabatar da sarki zanto sarkin ku shine limamu thumma rabbul manzili sannan sai mai gida wanda shi gidan shi ne za a yi sallar to a gabatar da shi ya zanto shine liman indiya suka sharuɗan irin wanda ake so ya limanci thummal mustajir sannan sai mai haya wanda ni na gina gida amma wani ke zaune a ciki yana haya ko da ni ne na kai mai ziyara za a yi sallah to shi za a gabatar a kaina shine yuqaddamu alal maliki shi ake gabatarwa akan mamallakin gida to daga nan wanda ya kamata ya limanci thumma zairu fil fiqh sai mai yawan ilimi a cikin fiqh shi za a duba a bashi ثم الزائد في الحديث sannan sai kuma mai yawan ilimi a hadisi ثم الزائد في القراءة sai mai yawan ilimi wanda ya samu karuwa ilimi sosai a wajen karatu ثم الزائد في العبادة sannan sai mai yawan mai yawaita mai yawan ilimi a cikin mai yawan mai yawa mai yawaitawa a wajen ibada ثم المسن في الإسلام sannan sai kuma mai shekaru a cikin musulunci shi ake gabatarwa sun mazun nasabi sai kuma ma'abocin dangane a samu bakwarai shi in so samu ne sun mazamirul halaki sai kuma mai kyan halitta sun mahasan lukuluki sai mai kyakkyawan hali sun mahasanul libasi sannan kuma sai mai kyawan tufafi wannan abin da ake nema kenan ma'ana da za a samu wa'annan mutanen a ce wane yana da kaza wane ma na da kaza wane na sai a duba wane yana da kaza wancan bai da kaza sai a gabatar da wannan ma'ana a jeri jeri din da aka kawo dai malamai sun yi bayani wa man kana lahu haqqun fi taqdim wanda ya kasance yana da haƙƙi a cikin gabatarwa fil imamati cikin limanci wa naqasa an darajatiha amma kuma sai ya tawaya game da ita darajar limanci din karabbil manzili kamar karabbil dari kamar mai gida wanda gidan shi ne kaga an ce a gabatar da mai gida ko in kana abdan in ya zamto bawa kaga yana da hakkin a gabatar da shi to amma kuma yana da tawaya domin bawa ba a yadda ya zama limami ratibi ba aw imra'atan ko ya zamto mai gidan amma kuma mace ce aw gairi alimin ko kuma ya zamto ba masani ba mai gidan shine mai gidan amma kuma zahiri ne mafaran ga misali fa innahu to shi wannan wanda ba malamin ba shi mai gidan yustahabbu lahu an so gare shi an yastani ba man huwa a'lamu minhu yana ibantar da wanda yake ya fi shi sani wannan an so idan wanda ba malami ba ne kuma ga shi ke da haƙƙin ya limanci to ya na'ibantar da wanda yake malami to amma idan ya zama to mai kamar mace ne ma mai gidan mace ce mai gidan ita wannan ba magana wai an so ba ne kawai dole ta gabatar ita ba za ta yi limanci ba ta gabatar ta sanya ta sanya wanda yake namiji kawai haka in yaro ne ya sanya wanda yake baligi haka haka haka ne in bawa ne ya sanya wanda yake ne yanci wallahu a'lam Allah ubangiji shine mafi sani ina da sai mu bashi haka abinda muka faɗi daidai Allah ubangiji ya bamu ladan shi abinda muka faɗa da kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana kuma ya gyara mana ya sa ba za mu ƙara faɗin shi da kuskure ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh